الشيطان الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نعم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alhamdulillah cikin jerin gwanan karatun littattafai na luga Allah ya ba mu iko mun gama makasur da mamdul na ibn Dirayd ko to gashi insha Allah muna fata cikin sati biyun nan ko sati ukun nan zamu kari zamu yi wannan littafi na zuhudu sannan kuma idan Allah ya ba mu dama zamu dauko alburda ita ma haka zamu mata karatun a hankali a hankali mu je ishiriniya su wutiriya hamziya diddiga sun ne har mu je wancan babban shuwara na tsari saboda wani waken nan ko shi mu kama sai mun gama kiratun rashida insha Allah ta'ala haka muke so mu yi Allah shi ba mu iko kada mu manta manufanmu mu fahimci wani kaso na luga wanda zai ba mu dama mu yi mu fahimci nasosa na alkur'ani da hadisai wanda yake ma har kila ma idan na samu dama in dauki alhaqul mubin in sharhi to saboda larabcin da zan samu ina fata in dauki littafin in sharhi kamar yadda malamai suka yi sharhin hadisa ashe kenan kun ga ba wai kai kai karatun ne ka tsaya haka ba a'a wa larabcin da zaka dan sama yi kokari da ko ko alhaqul mubin ko kuma ka dauki hadisin innamal amalu binniyat kai sharhin sa da larabci ta kula da yanda fatul bari aka sharhi sahihin musulun aka sharhi da makamancin wannan ba da ka tattaro shiru na malamai ka zuba ai kaga in baka da harshen ba zai yiwu ko Allah ka samu dace saboda haka ne ake ce ma ilimin ulumul ala watan ilimi ne wanda ke zai taimake ka fahimtar wajen nasusa da ke cikin alkurani da hadisai amma bisa ga fahimtar magabata dole ne mai makan musaiti ba kawai in san luga in zo in ta jayayya ba ko in san luga in zo in ta dirkaniya cikin alkurani da hadisi ba wannan haram Allah ka samu dace to kitabuz zuhudi na wannan tabin ko to Allah shi kyauta Allah ka samu dace to zamu gani dai insha Allah to in aka ce kitabuz zuhudi zai iya daukan ɗayan biyu ko dai zama kitabuz zuhudi da ma'anin littafin da aka tattara wa'azoza da suke nuna gudun duniya kamar irin waɗannan ko kuma ya kode ko kuma ya zama littafin da aka tattaro hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam wanda suke nuna gudun duniya abin nan tsantseni wajen abin da zaka ci wajen abin da zaka sha da makamancin wannan watan wai wajen tseni wajen bin dokan ubangiji kun gane ko da akwai kitabun zuhudi na Imam Ahmad bin Hanbal ko wanda shi ya tattaro hadisai ne na manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ke ainihin a nuna ko kuma akan wannan wannan mawdu'i na zuhudu so yana da kyau mu same shi sai dai kuma ana ko samun littafa nan kuwa gaskiya zai wuya ka same su ya tana nan ka zo wanda ya ta gobe dalla yau wadin saboda mu gani ga baki da akwai kitabun zuhudu wanda akan tattaro masanan zuhudu a cikin littafin na luga irin wannan za ka samu akwai su littafan na zuhudu su masu daban-daban ga ɗaya daga cikin misali akwai kuma wanda akan tattaro hadisai ne na mazo sallallahu alaihi wasallam da asar waɗanda suka aka samu daga magabata mun bancin nan ko to yanzu mu za mu karatu littafin zuhudu ne da wanda aka mishi zubi irin na waƙe watan zami karatun zuhuri ne amma wanda aka sanya masail na zuhuri din wazo za da makamancin wannan a cikin littafi na luga da tsari kuma na waƙe shine zamu insha Allah ta'ala mun gane ko menene ma'anan az-zuhudu kalmar zuhudu kitabu zuhudu wal wasiya ko kalmar zuhudu takan zo da ma'anona daga cikin ma'ananta takan zo da ma'anar zuhudu bi ma'anar nusuku in aka ce a zuhudu to ana ana an zo da ita ana da amfani da an yi amfani da ita da ma'anar annusuku ma'ana ibada ibada mun bance nan ko akan zo da lafazin zuhudu ana nufin gudun duniya wato ma'ana wa'azoza nasihoha waɗanda idan ka ji su to zai sa ka karkoma kana takatsantsan wajen halas ɗin wajen abin da za ka ci ko abin da za ka sha ko abin da za ka sa ko makamancin wannan wanda ke duk wannan littafi ya tattaro ismul fa'il shine zahid wato shi mai zuhudu ana ce mishi zahidu jam'in shi zuhad zuhad zuhad mun binci wannan ko kai shi kan sha'abid ma ana ce mishi mene zahid hamid black hamid sunan wata novel na wani ungugiwan siyango mun karanta shi a literature jama'a mun fahimci wannan ko to ina ganin kawai a gurguje za mu shiga cikin littafi sai dai a yi haƙuri a afuwan alarma fadal bismillah zai ɗan karanta mana waɗansu ayoyi ko da guda hudu ko biyar haka su zama mukaddima na karatunmu ba ya fadal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na'am بسم الله الرحمن الرحيم na'am إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله na'am إنه غفور شكور na'am والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه na'am
إن الله بعباده لخبير بصير
jazakumullah khairan wa sanaikum na'am to sai dai ku yi hakuri murya ta bata da dadi yanwa bari mu dan fara rera ko waken kuma babu fasaha din irin na zaure ne. to bismillahir rahmanir rahim ah, me littafi ke cewa kitabun fihi ash'arun tujalli عن الكلب المغفل كل رين يوالي قولها نسكا ووعظا وتذكيرا علي بن الحسين نعم
عن الذهن السليم وثقته عن ال...
عن الذهن السليم وثقته
ناشي كوا لم يلد ولم يولد dan biyar ne muke yi eh dan biyar ne to yayi mu littafin tsari ne watan wa'azoza da nasihoha da jan hankali da tsoratarwa da firgitarwa duk da ya kawo a cikin wani littafi ya tsara su ne ta hu- kula da hurufin jayiya ko alifun ba'un ta'un ta'un har zuwa harafin karke to shi yasa za ka ga an ce harful alif تبارك ذو الأولى والكبرياء تفرد بالجلال وبالبقاء وسوى الموت بين الخلق ذرا فكلهم رهائن للفناء ودنيانا وإن ملنا إليها وطال بنا المتاع إلى انقضاء ألا إن الركون على غرور لا دار الفناء من ال... وقاطنها سريع الظان عنها وإن كان الحريص على ذي فألك سمتشي تو آه بيتي نفركو kitabun wannan wacan nan kalmar suka ce khabar ne mubtada an share mubtada kaddarawan baitin shine haza kitabun haza kitabun wannan wani littafi ne kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya faɗa haka na jin surutun kitabun anzalna fi surati ibrahim kit- kitabun anzalnahu ilayka malamai tafsiri suka ce ai haza kitabun wannan wani littafi ne muku wanda muka sauka da shi zuwa gare ka kenan za a iya share mubtada sai a bar mene khabar kawai wannan kuma ya hali ya hadasa akwai shi akwai shi a cikin larabci da yawa akwai shi a cikin ibn malik ya faɗa mako kamar misali a tambaye ka a a kaifa zaidun sai ka ce ja'i'un kaifa zaidun yaya zaidu yake sai ka ce ja'i'un ai ma'ana ko ja'i'un wa hadhu ma yu'lamu ja'izun kama zaidun ba da man inda kuma inda wani zai tafi ko waye a gurin waye tare da ku sai ka ce mishi mene sai ka ce zaidun man inda kum sai ka ce zaidun ga sunan da yawa kuma gurare daban-daban har cikin alkur'ani da ga sunan hadisan manzon sallallahu alaihi wasallam duk ga sunan to ya halasta a share mubtada sai a zo da mene sai a zo da kabar to shine mai littafi yake cewa kitabun wannan wani littafi ne fihi ash'arun cikin sa akwai waƙoƙa waɗanda waƙoƙan nan tujalli suna yayewa suna yayi mene ga mafulin biyin ka can kullu rainin dukkan datti ko kuma tsatsa anil qalbil mugaffali daga zuciyan gafalalle to bari mu koma kitabun mun ji dai khabar ne ko fihi ash'arun fihi din nan lafzul khabar ne muqaddam ash'arun shine mubtada muakkar takadirin baitin ash'arun fihi kun gane ash'arun sai ya zama mutada ta yi kuma ka ce an zo da shi mu- ah, na kira ko eh shi yasa ai aka aka- aka jinkirta da shi sai aka gabatar da khabar a kansa haka ya halasta cikin larabci wala yajuzu libtida bin nakira ma lam tudaf ka inda zaidin namira mun karanta cikin ibn malik to ash'arun jam'i ne na mene na shi'ir da wasalin da yin mashinin kasra waka shi'ir waka ash'ar shine menene waƙinsa waƙe ash'ar waƙoƙi fi'ilinsa idan mutum yayi waka sai a ce sha'ara yayi waka ko kala shi'iran sha'ara kuma yakan zo da filin sha'ara ya ji wani abu a cikin jikinsa he, he felt something haka in kai ma'ainin kasara ka ce sha'ira shi kuma yana da ma'anan gashin shi ya yawaitu sha'ira ra'asu zaidin gashin zaidi ya yawaitu shine da kasran ainun sha'ira mun gane ko wanda ke shi sunansa shi lafazin sunan shine sha'arun ko gashi to a shi waka wani nau'i ne na fasaha wanda Allah kan ba masu wanda ya musu baiwa da irinta malamai sun ce ibn malik malami ne dan kariran malami na luga wanda yake Allah ya mishi baiwa wajen wajen yin waka na ilimi akwai masu yin waka na ilimi akwai masu yin waka na zambo hija akwai masu yin waka na soyayya gasal ko ga sunan dai to galibin mawaka da wuya ne kaga sun yi waka domin abu mai kyau galibi zambo ne to da nan ne ma malamai suka karanta suka karkatar da wa shu'ara'u yattabi'uhul gawuna galibin mawaka waɗanda suke ba sa yin abubuwa masu amfani a cikin waken su za su yi waka su yi zambo za su yi waka su yi zage-zage kamar yadda wani yake mununta matarsa ko ya ce wa taftahu faman ah, menene laura aitahu la kanat laura aitahu menene tawahamtahu baban yuftahu minan nari ga ta nan tana bude wani maki kai da ma dai ba a bakin nan nata ba da ma dai Allah bai halicci bakin ta ba da dai a ce zaka bakin nan ko zaka dimanci ka dauka wani babi ne daga cikin kofofin wutar jahannama ka bude to manzo sallallahu alaihi wasallam shi Allah subhanahu ta'ala ya kore siffantuwan shi da mene siffantun siffantuwan shi da mawa- da waka wannan shine ya bada dama wa in kana wadansu sun yi kokari su su auna alqur'ani da ma'auni na waka kaman in yantahu yughfar lakum ma qad salaf mutafa'ilun mutafa'ilun mutafa'ilun sai dai shi alqur'ani ba waki bane wa in kana an ɗauki waɗansu kalmo wa- ayoyi an auna su da ma'auni na waka sai dai shi alkur'ani ba bai kama da waka bane wa ma huwa bil hasbi sannan shi kanshi manzo sallallahu alaihi wasallam ma Allah ya kore shi daga siffantuwa da mene wake din wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi la saboda haka alkur'ani ba waki bane manzo sallallahu alaihi wasallam bai siffanta da waka ba kasancewar mawaka galibi zambo ne da kuma abubuwan da basu halatta ba galibi suke yi a cikin bakin su Allah ya sa mu dace so yana da kyau mu duba ittafan da aka yi tahlilin mas'alan irin na wannan ah, abin nan waƙe ah, dangane da alaka ta shiga alakan ta shiga manzo sallallahu alaihi wasallam ina ce malaman musulmi ya dan yi magana akan wannan a cikin alitikan fi ulumul qur'an da kuma waɗansu littafai na ulumin Qur'an musamman mutawalat Allah ka samu dace to kitabun wannan wani littafi ne fi ash'arun wanda cikin sa akwai waƙoƙi waƙoƙin nan tujalli ai tankashifu tana yaye tujalli tana yaye kamar a cire wani abu tana cirewa tana yayewa me take yayewa ga maf'ulin biyin ka can kullu rainin dukkan rain lafazin rain yakan zo da ma'anan khabas wa danas watan dauda kuma takan zo da ma'anan tsatsa wanda karfe ke yi asada to ko ne dai idan ka dauka in ka dauke shi da ma'anan dauda in ka dauke shi da ma'anan tsatsa asalin tsatsin zai zama menene tsatsa ne na na na, na, na jahilci ko makamancin wannan haka shi ma dauda na jahilci wanda yake kanta a cikin zuciya ga kalmar nan kalla bal rana ala qulubihim rana jazakumullahu khaira to littafi ne wanda fihi ash'arun cikin sa akwai waƙoƙi ma'ana littafi ne wanda yake kunshi da waƙoƙi tujalli wanda da waƙoƙin suna yaye suna gusar da kullu rainin dukkan tsatsa na datti tsatsa na datti wanda yake ya shafi jahilci munafunci da makam kafirci da makamancin wannan anil qalbil mugaffali gabanin zuciyan gafalalle lafazin mugaffal zai iya ɗaukan abubuwa guda biyu daga gafala ya gufulu gafala ya gufulu akan zo da lafazin ai tarkibinsa a nuna tsananin gafala na mutum kamar da ibanar alkur'ani ta zo wa da khalal madinata ala hini gaflatin min ahliha annan musa ko da ya zo sai ya shiga cikin garin ah, madian ko a lokacin da mutanen garin sun shagaltu suna ta aiki ba su faɗa ku ba har ya shiga ma ba su sani ba wata abin da yake ya faru sadly watan abruptly ba zato ba tsammani abin da ya faru ba tare da ka sami ilimi kana da ilimi a kansa ba mun banci wannan ko na'am so kun ga ashe theme na littafin maudu'in na littafin shine mene shine yana kunshe ne da waƙoƙi da suke ɗauke da wa'azozan da suke kauda tsatsa na datti zai iya yiwa kinaya ne akan mene kinaya ne akan jahilci munafunci kafirci za su littafin da waƙen da ke ciki za su kauda wannan abin da ke cikin eh, da ya kanta a cikin zukatan mutum zuci- zuciyar mutum kun gane ko wanda ke wannan shine zai hana shi ko kuma zai sa shi ya mene zai sa shi ya guji duniya kenan littafi ne wanda ke kunshe da wa'azoza wanda wa'azozan nan suna kunshe ne ko ya muzubi ne da uslubi irin na wake wanda zai baka dama ka ainihin nisanci duniya ka barta domin lafazin zuhudi kan zo da ma'anan in aka ce zahida fi duniya bi ma'ana tarakaha ya bar duniya mun fahimci wannan ko mugaffal zai iya daukan ma'anona guda biyu zai iya daukan wawan mutum foolish stupid silly weak-minded person mutumin da yake wawa zai daukan mugaffal wawa abin mugaffal kuma zai iya daukan mutumin da yake rafkananne ya gafaltu so wanda yake wannan ma'anar shine zai fi dacewa da ma'anar mutumin da yake ya manta da ubangijinsa ya gafarta ga dangane da abin da ya shafi bautan ubangiji ya fi son duniya kawai to waƙe ne ke cikin littafin nan wanda suke dauki da wa'azoza waɗanda za su sa tsatsan nan da ke da ya kanta a cikin zuciyarsa na bin duniya ya ka- ya- ya- ya kawu ya fitar hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa zukata suna yin tsatsa ba abin da ke kau da zukatan nan sai mene sai tsoron Allah da zikiri ambatan Allah da makamancin wannan ashe kenan duk lokacin da kawai gari ka samu kanka baka yawan azkar baka yawan tilawan alqur'ani ka samu kanka baka yawan bauta baka ma ka- kai san ma bautan ma bashi ma a cikin zuciyarka sosai to kaga ashe cikin zuciyarka akwai tsatsa sai ka mene sai ka dawo cikin wa'azozin da aka yi cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da hadiya da ayoyin alqur'ani dan ka mene ka fada ku ka dawo ga bautan Allah subhanahu wataala ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam يوالي قولها نسكا ووعظا وتذكيرا علي بن الحسين to wane ne kamar ka ce waye rubuta wannan littafin wane ne jero waken da ke cikin wannan littafi shine sai ya ce a karatun mu sai karatun karatun ka sai ka ce Ali ibn Husaini Aliyu dan Husaini jikan wa kenan jikin sayid na aliyu suna danganta shi ne waye wannan littafi ko kuma wani mutum aliyu bin hussein a dai gaskiya dai babu dai kanshin gaskiya har a ce za a danganta zuwa ga jikin sayid na aliyu wannan littafi dan kai dai mai dai sunan sunan mai wannan littafi shine aliyu dan hussein Allah ka sa mu dace yiwali shine wanda ya jibantar da kaulaha maganganunta ma'ana waƙoƙin da ke ciki shi ya jero ya rubuta su ɗaya bayan ɗaya ɗaya ba da akan ce idan mutum ya jibanci aiki akan ce wala bi ma'ana mutum ya jibanci aiki kun gane ko? daga nan ne akan samu alwali shi alwali shine wanda zai mene zai jibanci al'amuranka Allah sun ta'ala shine waliyin kowa shine wanda yake jibantar jujju gudanar da al'amuran magabaki ɗaya gabaki da anta waliyuna faghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin to ali ibn husayn shine ya jibanci rubutun wannan littafi shine ya jibanci kawo wakokin wannan littafi mai dake da wa'azoza daya bayan daya nasakan ay murattaban a jere aka ce nasaka nasakal ma'idata ko kuma nasakal shay'a ya jajjera shi daga nan ne aka samu hurufun atafun nasaq watan atafin nasar atafi yadda za a goya kalma a bayan kalma ta hanyar jero kalmomi wa kaza wa kaza wa kaza wa kaza wa kaza wa kaza da khala aliyun wa hussein wa zaid wa muhammad wa mustafa wa kaza ai ka kaji karar taba sunaye ne ko to wannan shi nake ce mishi atafin nasar a cikin larabci za mu zo insha Allah cikin ibnu malik wa wa'azan kuma shine yace ban ci jerin to wa'azoza dake cikin wannan littafi main theme dake wannan cikin cikin wannan littafi shine wa'azi wa tazkirin da kuma tunatarwa idan kana neman littafi na wa'azi kuma ga lugha to in ka samu wannan littafin za ta taro waɗansu waɗansu wa'azozan da za ka samu cikin alkur'ani kai tsaye waɗansu kuma cikin ayoyin alkur'ani a hadisai cikin hadisai kai tsaye wasu kuma cikin asar na magabata to ya ci gaba da ya fara da tauhidi kamar yadda muka yi bayani ya je ranto wa'azozan ne ta kula da huruful ja'iya wannan shi ma wata latifa ne daga cikin lataif na lugafa Allah ya baka ƙwarewa kan luga sai ka ce to yanzu barka yanzu barka yi- kai rubutu akan wani abu sai ka rinka jero bayanan da zaka yi ta kula da mene yanda ka jero huruful ja'iyya to shi ma haka yayi kamar yadda ga ibn malik mun ga mun karanta albiya ta shi dazu ga kuma wancan nan munzuma din fi ma warada min al af'ali bil wawi wal ya'i lafuzza ne waɗanda aka samu kana da fuskoki guda biyu wajen ka'e cewa kanaituhu kanautuhu ne masa kinaya kenan kanautuhu kanaituhu da wawun da ya'un azautuhu azaituhu lahautuhu lahaituhu duka yayi a larabci kalautuhu kalaituhu eh, rasautuhu rasaituhu to Allah ka samu dace Allah shi ba mu yukun samun dama mu karanta ta na'am sai ya ce tabaraka zul'ula zul'ula Allah madaukakin daukaka zul'ula Allah ma'abucin ɗaukaka tabaraka albarkansu sun yawaitu walkibira da girma magirmame girma shi Allah din nan da ya ɗaukaku tafarra da ya kaɗaitu idan mutum ya keɓance da wata siffa ko wani abu akan ce tafarrada a cikin larabci bi ma'ana tawahada ko kuma iktassa bi da za su shi to Allah subhanahu wataala ta farra da yake bantu ya kadaitu bil jalali da girma wa bil baka'i da kuma mene da kuma wanzuwa tabbatuwa a bayan ƙasa zamu ga hujja to bari mu da farko me yasa yace tabaraka bil ula albarkatu sun tabbatu sun tabbatu ga mabucin daukaka to menene hujjin sa da cewa Allah mai girma ne wa huwa al-aliyyul azim na'am sai kuma ne sifofin Allah ne suke nuna daukaka ulul kahari wa ulul mene ulul shani na'am innahu aliyun hakim za ku ringa lalubuwa ce ayoyi cikin alkurani ba yauwa don mu samu gaskiya abinda malam ya faɗa ko hadisan mu zo sallallahu alaihi wasallam idan mun sama saboda haka Allah sun ta'ala shine mabucin daukaka ulul shani ulul qadri ulul kahari duka dai dangin ɗaukaka sun tabbata ga Allah subhanahu wataala shi shi kadai ba wanda yake da irin wannan daukakan sai Allah shi kadai kun gane ko wal kibriya da kuma girma mukan ce girman kai ko ya tabbata cikin hadisi al kibriya'u ridai wannan wani irin nau'i ne na girma in an siffanta ka da girman kai to siffa ce ta nakasu kai amma kuwan aka siffanta Allah da alkibir ya'u shi siffa ce ta gimi ne ɗaukaka da daraja a gare shi na? wala hulkibir ya'u is samawati wal ard suratul la jafiya ne ko? jafiya insha Allah ta'ala jazakumullah khaira tafarrada Allah ya kadaitu bil jalali da mene da girma ba wani wanda in an ce honorable ko kuma honorable shine daidai ba honorable ba to in an ce maka honorable wallahi dai inda ka tafi majalisa ga gwamna sai dai ka jana mene ai to ga mai girma gwamna kai ba ba za ba za ma tana da kai ba in kuma kai honorable ne shugaban kasa ne your excellency ne ana zuwa aikin haji sai dai ga gashi kana ture shi na ture ka ba wani maganar honorable a wannan gurin ko kuma your excellency to amma ran tashin alkiyama kuma limanil mulkul yawm lillahi alwahidil qahhar Allah shi shi kadai ne babban honorable a lokacin wanda kiyama ya mafi honorable ya mafi honorable Allah ka samu dace to menene hujja akan cewa Allah ya kadaita da aljalal suratul rahman tabaraka zul jalali wal ikram akwai wata aya a fa wasu tsohon haddan nan fada aka yi a farfado da shi ɗanwa haka za mu yi na'am wabil baka'i to menene hujja kan cewa Allah shine zai tabbatu a bayan zai tabbatu a duniya zai tabbatu ba kowa ga baki dai duniyar ma za ta za nan ne ta suratul rahman di ko kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zil jalali wal ikram mun ban nan ko Allah shi shi ne kaɗai wanda ke zai tabbatu kullu shayin halikun illa wajaha kullu nafsin za'iqatul maut ma inda kum yanfudu ma inda Allahi baqin dukkan abin da ke duniya kai ita duniyar ma Allah ya ce yawma natwis sama'a ka kai sijil kutubi kama bada ana ko lil kitabi kama bada wani awwal khalqin nu'iduhu gabaki dai za nan nade yanda nan da littafi haka haka za nan duniyan yau kuma ta tashi aiki ta yi expire in sai Allah shi shi kadai duka gabaki dai halittu har mala'ikun ma duka basu ta Allah ka samu dace Allah shi shine ya siffantu da siffa ta menene tabbatuwa a inda ya cancanta ba yanwa ba bayan kasa ba to yan annan da duniyan ina kasan Allah ka samu dace to wasawwal mauta bainal khalqi turra Allah shine ya daidaita mutsu mutuwa tsakankanin halittu ga baki daya yan uwa ku duba irin adalci na Allah mutuwan mai kudi mutuwan dan majalisa mutuwan typical talaka mutuwan dan siyasa mutuwan dan kasuwa duk dai iri ɗaya ne tanawwatul asbabu wal mautu wahidun to labba na'am to bari mu cewa fa kulluhum dukkansu su halittu raha'inu abincin ginarwa ne ma'ana marhuna abincin ginarwa ne lil fana'i zuwa ga mene karewa ma'ana dukkan mu gabaki da Allah ya alakanta mu da siffan karewa komai ka ka mallaka komai ka ke takama da shi zai kare da yanwa ya, ya, ya, ya ishe mu ka sa riga kaftani ka dinka ji sabon malam har ma idan ka zo za ka yi sallah wai kai da gari fa an yi an yi an yi barna mana wallahi da ce haka zo za a yi sallah saboda karin guga sai ga ana dan can wando in za a yi sajada ko makamancin wanda wai kai saboda karin guga kada ya lankwashe ko kada wando ya abin nan irin gugan nan na dole da haka kai ke yi riga ma in aka zo in aka zo cikin sallah za a yi kabdu ko sadlu sai ga ita ma ana dan jajjanta haka wai din kada menene karin guga ya lalace ko da tattauyi dan irin wannan da can to Allah ka samu dace Allah kai wani jagora to wannan rigan da kake tare da ita ka duba wata rana za a wayi gari ta sude har ma baka zo ka sake sai da singileti in ma Allah ya kawo halin ya sai a mene sai a canja ta a ba almajirai to Allah ya samu dace wai ko ina imanin mu yan uwa lan tanalil birra ko Allah ka samu dace to wasal wasawal mautu bainal khalqi to da Allah ya daidaita mutuwa tsakankanin mutane ga baki da sawa bi ma'ana a'dala ya daidaita kun gane ko al khalqi ma mutu abun nan halittu ga baki da turran bi ma'ana jami'an ko kace abta'u ko kace jam'a mu nemi tazkiratul hufaz min mutaradif al alfaz ina jin mun taba karanta shi wani lokaci can ko to Allah subhanahu ta'ala adalcin sa ya daidaita mutuwa tsakankanin halittu ga baki dai kuma dukkan mu an alakanta mu an siffanta mu an danganta mu zuwa ga mutuwa dole za mu za mu mutum kare shine raha'in jam'in rahina ko kullu nafsin bima kasabat rahina ya fita ko to Allah ka samu dace saboda za mu darinka takaita saboda abubuwa wa duniya na to ka sani ya kai dan adam ita duniyan nan tamu wa in milna ilaiha ko da yake dai mun karkata zuwa gare ta ko da ma aka ce mun karkata zuwa gare ta ko kuma mun karkata zuwa gare ta wa talibin almata'u sannan kuma jin dadi na duniya yayi mana tsawo to duka da ita duniyan da mata'u din ilan qidai abin jingi karkatarwa ne zuwa ga mene zuwa ga karewa ma'ana duniyar ko da mun karkata zuwa gare ta mun bi san duniyar da makamancin wannan dole dai za a wayi gari mun kare ita ma ta kare duniya dai wannan sanin ne ko wa ilmin na ai rakanna ilaiha ma la yamilu bi ma'ana rakana yarkanu ko karkatuwa almatahu shine kayan duniya mata'un qalilun ko ina ne Allah ke nuna cewa duniyan mata'un qalilun ne na'am mata'un qalilun walahum azabun alim Allah shi kare mu kenan yana nuna mana ita duniyan za ta kare in ma mun rungume ta hannun bibi still da za ta kare ne kai komin tsawon rayuwa komin rashin tsawon rayuwa ina ne komin tsawon rayuwa wayin talibina ai wa talibina wa talibiha kun gane ko jin dadin dake cikin ta yayi tsawo wa talibi halmatawa halmatawa shine fa'ili ita duniyan nan ko da dai a ce mun karkatan mata sannan kuma jin daɗi a cikinta ya yi tsawo watan gashi duniyan komai mun sama kuma duk an yi- an yi an yi shekaru masu tsawo dole da za a wayi gari in dai an ce Allah shi raya to dole za a wayi gari a ce mene Allah ya ji kansa ko Allah ya ji kanta to Allah ka sa mu dace Allah ka kyautar karken mu na'am ala innar rukuna ala ku saurara ya ku yan uwa innar rukuna ku duba ku da kyau- ku duba da kyau lalle karkatuwa ala gururin zuwa ga abin rudi ila daril fana'i min al ana'i karkatuwa zuwa ga abin rudi min al ina min al ana'i yana daga cikin wahala ila daril fana'i kuma zuwa gidan karewa idan ka biyar da baitin haka in kuma ka tabbata shi ala innar rukuna ala gururin ku saurara lalle karkatuwan ma marudi marudiya ila daril fana'i har zuwa ga gidan karewa gi duniya kenan to wannan karkatuwa zuwa ga mai rudi abin karewa minal ana'i yana daga cikin wahala wahala ne in uwa ka ka- ka- ka- ka karkatun ma duniya wallahi wahala ne saboda za ta batar da kai ne ta sa ka dina bautan Allah sun tala alaran ma ya yi na ɗaya wajen musabaka har ya je saudi ya samu kuɗi ya zo ya gina gida ya gina kamfani ko kuma makamcin wannan shikenan ya ci gaba da a waye gari sai kuma a waye sai a same shi kuma shikenan kolewa kawai to ya sani fa idan haka abin da ke faruwa kenan Allah shi kyauta to saboda haka duniyar in muka ce zamu karkatun mu da kalmar algaru a ala innal gurura innar rukuna ala gururin zai zauyuwa ya zanto magrur watan karkatuwa zuwa ga abin rude abinda a, af, afwan a, ismul fa'il to ismul fa'il garu mai rudarwa watan gurur ma'anan ismul fa'il ne ka karkatun mu abinda zai rudar da kai a cikin gidan duniya wata za ta kare to yana da yana daga cikin menene wahala fala taghurrannakum billahi garur kada mai rudiya wata za ta sa ku daina ambaton Allah ta rude ku wallahi yan uwa koda tuwon hanta kake te- kake kake tokara kullun ko kwai wata ran za a wayi gari kwan ma ba da ba dadi hanta ma ba dadi duba wannan a saurayin da kan kai ma ba- ba- baban shi balangu kullum da dare ko kuma zai zince shi kan misi balangu ko tsire yana kai ma baban baban sai ce ka hado da goro to Allah ka samu dace tun kana jin zakin magin ma za a wayi gari ba da- ba da- ba dadin magin ba dadin magin sai an hada da gauta sai an hada da farau-farau ka dubi da dattijai mana galibi ba ka raba su da farau-farau to wallahi farau-farau nan ya ya fi musu ja- ya fi musu nama ya sun fi musu farfesu Allah ka samu dace in ka dubi duniyar ma ita kanta wahala ce kawai a duniya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah al-mar'atu salihah da kanan kana iya tashi ka tafi fada da kafin ka je ka dawo babban dodo ka tudun guda da kafin ka je ka dawo za wayi gari da kanan zuwa dan da da mamallin su gani shi kana zama haka nan har ka zo ka- ka fara zama da duki da- da da dafewa kana dafa kwankwaso kana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wash wannan na nuna cewa gidan wahala ne kawai manan a aljanna fa a aljanna babu wannan a aljanna babu wannan ba wahala babu wani duk abin da yake zai sa wahala ko kuma wani abin da yake mai wari ko mai dayi ko mara kyau duk abin da ke cikin gidan aljanna mai kyau ne kawai ba su fama a cikin gidan aljanna to Allah ka samu na cikin aljanna ta firdausi to kalman ar-rukun rakana yarkanu mu duba cikin suratu yunus wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar a isra'i akwai kuwa لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا أم؟ وهود كو جزاكم الله خيرا كركن هود نعم sannan kuma aladin na ana ce mishi adatul istifta in kaga an kawo ana jin hankalinka ne da mene da ka karkato zuwa ga abin da za a faɗa maka sau da dama za ka samu a cikin alkur'ani ala inna hu ya kulu inna ha bakara ala inna auliya allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanuna sai ala innahum yasununa sudurhum liyastafu minhu adatul istifta kalmar alfana'i karewa ga kalmar can cikin ma'indukum yanfadu a afwan a afwan inna hadha li rizquna ba nafad ne wancan suna da ma'ana iri da fan jazakumullahu khairin ga fan din nan shine lafazin min al'ana'i wahala ana'i shine wahala Allah at-ta'ab wal mashaqqa to akwai al'ana'u a cikin alqur'ani wannan alhamza ne ai mun yi shi ina mun yi shi cikin makasur ko da mamdud ina jami shi ne ana to Allah ka samu dace faqatinuha akan ce a larabci katana bi ma'ana labisa wa sakana kun gane ko katana ya zauni guri katin shine mazaunin guri wanda ya shimbe da tabarma ya langwace kafa ta yi shi fakirin duniya ya burin zama shi da ake nufi a nan shi ya sa mana yake cewa faƙatinu ha mazaunin duniya mana wanda ya ce zai zauna a duniya fa ya sani sari'u bani an ha mai gaggawan barin duniyan ne mai saurin tafiyan duniyan ne ko shekara nawa kai ko dubu ne dai wata rana dole za a ce mene za a ce gashi an kai shi makabartinsa wayin kanin hadisa ko da ko ya kasance mai kwaɗayi ne ala sawa'i wajen zama a sawa bi mana al'ikama a kiran abdullahi bin amir suratul ankabut wallazina amanu wa amilus salihati lanubawwi annakum minal jannati ghurafa kira'an sa lanuswiyannakum minal jannati ghurafa to ga kalman nan a cikin alkurani yawwa kada wani ya ce ba samu ba no an samu asawa a cikin kalmar a cikin alkurani akwai malugo kuma kunta sawiyan fi ahli madyana tatlu alaihim usulul qasas kenan ko to barakallahu fikum mun fanci wannan ko fa kafin kafin bi ma'ana sakin ko kuma muqim azzalu shine tafiya mu duba cikin suratul suratul nahl يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوابها وأوبارها وأشعارها yan wa haka fake karatun lugan a maida ka zuwa ga masajid da za a sami irin waɗannan mufradatul luga mabancin nan ko a fassara maka kalma da da ma'ana kaza kuma a kawo maka shahida kai a fito maka da da da, da qawaid nahawiyya lugawiyya sarfiyya ga sunan za mu gani insha Allah hankali hankali as-sawai wannan as-sawayu ne الثواي وقعت الواياء متطرفة بعد أليف فقلبت حمزة هكذا الثواء الفناء هكذا نكم دا حمزا العناء تعتقيتي waɗannan su ne lafuzza da shi mai wani littafi zudu ya kawo mana don yi mana ya mana nasiha da tsoratarwa ko jan hankali akan mene akan ita duniyar fa za a barta girmamin girmami ya fara da tauhidi ne Allah shi ke da kamala saboda siffantuwansa da siffofin da ya siffanti da su daga cinsa akwai ɗaukaka akwai kibriya uko akwai kaɗaituwansa da albaka'u da kuma aljalal sannan kuma za mu gane cewa duniya mai karewa ne Allah ya siffanti da ya siffanti da sanya mutuwa shine wanda yake sanya mutuwa tsakankanin ya sanya mutuwa tsakankanin mu sannan kuma dukkan mu an jingina mu zuwa karewa a shekenan in zaka kare to ina meye naka da cewa sai ka mallaki kaza ka mallaki kaza ka mallaki kaza ka mallaki kaza wanda ke sifar dan adam ne dan haka Allah ya tabbaya mali amlil insani fatimanna kullum buri kullum buri kudin kullun ake nema tun mutum mutum ya balaga yana neman kudi har yanzu kudin bai taru ba to ashe sai ku kuma zuwa ga Allah wala sai ku kuma zuwa ga Allah yanzu kai kinka da zaka lissafin dukiyar da dukiyar da ka kashe zaka ga tare dukiya mai yawa to amma me yasa ba su taru ba saboda duniya ita ma ba ba- ba- ba za ta zauna ba to saboda haka sai mu koma zuwa ga Allah kenan mu gane ko mu abin da muka mallaka ko kana da dukiyan ko baka da ita ko ma ka shirya zamanta ko ma baka shirya ba to zaka bar duniya sai harful ba'i akwai ma- akwai fa- fawaid da yawa fa na dan mun dan takaita ne saboda yanayin lokacin namu na'am to ya ci gaba da cewa yuhawwalu an qaribin min qusurin muzakhrafatin ila baiti turabi fayuslamu fihi mahjuran wahida ahata bihi shuhuba liltirabi wa hawlil hashri afza kull amrin afza kull amrin idha du'iya ibn adam lil hisabi wa aba kull salihatin ataha wa sayyi'atin janaha fil kitabi haka ne ko نعم وألفى كل صالحة أتاها وسيئة جناها في الكتاب لقد آن التزود إن أقلناه وأخذ الحظ من باقي الشباب الله جيك مالا عبد الحميد ungani jiko mungu na babaji mala abdul mumin mala abdul mumin na mungu wanda ya zo na mungu na babaji ya gida a canji shi amma tufiya to malamin da ne karatu littafin nan kenan gurin shi so waken nan makarin waken nan makarin waken shi ne Allah ya cikin shi Allah shi mishi rahama na'am laqad anat laqad anat laqad anat tazawwudu in aqalla naka tawarru ne eh duk malan da ne tarawudu ne na'am jazakumullahu khairan laqad ana tarawudu in aqalla wa akhdhu al-hazz min baqi ash-shibabi na'am harful ba'i duka duka tarawud ne mana malamai tazawud ne tazawud ne akwai rawa da wannan ɗalab ne wa rawa da tukullati yawa ta zahudu na gida din nan menene to wancin shine al'aslu saboda wancin shine galibi nusa mutamada kuma shai'a waɗannan duk duka ba ka buga ka fitar da su anan tazawud ne insha Allah ta'ala zai dauka to harfi ba yace harfin ba'un to shi me munasaban wannan baitin karke na wancan da baitin wannan farko yace can faqatinu hasari uzanihana mazaunin duniya watan wanda ya shimfita tabarma ya ce shi duniya ya ga gurin zama bai zaurin tafiya ne ya barta ko to idan ya barta ina za kai shi cikin kabari ko baitul turabi shi yasa sai ce yuhawwalu an qaribin to yuhawwalu daga hawwala yuhawwalu yuhawwalu za a juyar da shi ma'ana za a dauke shi an qaribin nan kurkusa min usulun daga benayen da yake ciki muzakhmar rafatin waɗanda aka yi musu ado ila baitul turabi zuwa ga gidan turbaya to yan uwa kun ji ba shi wanda ya ce zai zauni duniya da wanda ma bai zaune ta ba dai koma wane ne mutum na mutuwa ya hawulu za a juyar da shi ma'ana za a ɗauke shi daga gidan an kori an karibin nan kurkusa wallahi ba a jinkiri a ce bari a bar ba bai kwana kwana biyu ko uku ko ya wata ɗaya ba zai yi ba ko mun kuɗin shi ko bar shi kuɗi ko mun ilimi ko bar shi ilimi za a nisantar da shi daga gida an karibin nan kurkusa min kusurin jam'in kasur bene jami'in shi kusur muzakharafa wanda aka yi musu ado muzayyana dangandun da aka yi musu ado yaya suratu zukhruf wa zukhrufa wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayatid dunya muzayyana bi ma'ana ila baitul turabi to za a dauke shi zuwa ga gidan turbaya kai tsaye gidan turbaya baitul turabi gidan turbaya kinaya ne anil jadas mu je suratul ah, suratul salasa'il ayoyin garke yawma yakhrujuna minal ajdathi jadath bi ma'ana al-kabru musami abun nan tazkir tazkiratul hufaz yana kawo maka mutaradifat ne zai kawo maka abu dai sai kawo maka sunaye da yawa sunaye ne irin nashi to saboda haka a wannan baiti na son ya nuna mana yanda za a yi sauri wajen ɗauke mamaci ga barin gidansa komin kyan gidan komin yawan yalwan gidan komin ƙayatuwan gidan zuwa ga ina kabari to Allah ka sanya kabarin mu ya zanto ɗaya daga cikin dausoyi ne na gidan aljanna to idan an tafi kabarin ya in an tafi da shi makabarta ya za a yi shine ya ci gaba da cewa فيسلم فيه مهجورا وحيدا أحاط به شهوب الاغتراب فيسلم سيأجي شأتا فيه أتكين إلى بيت التراب لمير هي هنا كما زوج بيت التراب مهجورا حالا زنتو متن أبين قول تشيوا مقطوعا wanda aka yanke shi daga iyali aka yanke shi daga duniyar magabaki da shikenan za a ije shi a cikin kabari wahidan shi kadai ba ikon Allah komin soyayyanka da ita baka iya baka iya jefa loma sai kaga hotonta ba za ta yi ba za ta iya taya ka kwanciyar kabari ba ko da ko na rana kai ko da ma a saman kabarin ne ta ce bari ta zauna na nan awa da ba sai yi ba ko kuma koyin komin soyayyan da kike mishi ba ki iya sa tozali ko gazan sai kin kalli hoton shi tukuna sai zai ki sa to za a waye gari dai shi ma ba zai iya zama ana kai ki abu ne na karke ko ya ce to bari ya miki addu'a shi ke nan zai dawo gida abin shi ta yanwa so zai kuwa sai ne zai dawo gida ne mawata Allah shi kyauta Allah kyauta da karken mu to za a zauna ne haka nan da gugurci gugurci abu dace to fa yusulamu fihi sai a ije shi a cikin kabari mahjuran abin kaurecewa wahidan shi kadai wahid halin zantuwa shi kadai me yasa ba ce wahidan ba saboda wahida akwai na biyu ko aka ce wahid idan to shi kadai babu na biyu kun gane sai zaka ce wahidan ji shi kadai kilo sosai kuwa ba ma mufradan ba a wahidan yafi nuna kaiwa matuƙa wajen kadaici fiye da mufrad don mufrad yana da mai ne mufrad na yana da sami to shi wannan wahidan ne shi ba shi da ba shi da mufrad na kwata-kwata ko ba shi da sharikun ko rafiqun duk bai da shi a hata bihi shuhubul iktirab shuhubu yana da ma'anar alama jam'u shahab shuhuba ko makamancin haka al-iktirab shine bakunta daga nan ne aka samu garib ko madalla shuhubul iktirab alaman bakunta a hada bihi sun fi gewaye shi ma'ana da saka shi a cikin kabari ya farka sai ya ganshi ya shigo cikin wani bakon gida na farko dai babu fitilla ballantana ne tarki na biyu kuma babu falo ba da dana wadaka to in ba window in ma ya sama ko da ke mummuni shi Allah sun ta'ala zai yi rubuta masa kabarinsa Allah ka samu na ciki sannan kuma ‘yan gidan aljanna Allah ka samu na cikinsu za a ɗauki rayukansu a sanya a cikin cikin tsuntsayen gidan aljanna za su ringa yawo kamar yadda hadisi ya tabbatar ko kaga kenan automatically wanda yake bayan bawon Allah ne na gari mummuni a cikin gidan aljanna a cikin gidan a cikin kabarinsa shi zai rinka shan dadi ne ma ba mene ba ba wahala ba to Allah ka sanya kabarinmu kabarbarinmu su zanto ɗaya daga cikin dasoya ne na gidan aljanna to anan ya kawo mana kabar na filin fa yuslamu me fili madinsa hmm? salima yaslamu ne wannan aslama ne yuslimu ne aslama yuslimu kun ji wannan ko aslama yuslimu sallim ko aslim kala aslamtu wajhiya na aslamtu lirabbil alamin eh wa man yuslim wajhahu yuslim na wannan kuma daga menene salima yaslamu ne fa aslama yuslimu aslim aslim idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lillahi kaga masjid kenan salima kuma shine ya kubuta daga wani abu takhallasa min shay'in shi wannan zai zama mujarrad ne ko na'am ahata lafazin ihata shine kewayewa kinaya ne akan menene alaman bakontaka zai lullube shi gabaki da shine kewayewan zai lullube shi gabaki da mutum zai wayi gari ya samu kanshi cikin hali irin na bako domin menene alajigan dan giyo zuru shine ko yake cewa menene shi ba ba mutuwa bake bake bai tsoro ba a shi kwanciyar kabari shine ka bai shine kaban tsoro kana kwance cikin duhu baka motsawa in kai uh, gabas bango shi darbe ka in ka yi kudu bango shi tarbe ka ba ka tashi tsaye ga itace su kafure ka ikan mutum na kwance dan giyo zuri ne ko Wannan ɗan da shi ma ɗaya kan wannan wakan ko?
a'a ai wannan ma wagan ta shahara no ba dana ce ba na'am na'am sarkin taushin kasa ne ko gaskiya to to mu je dai mu kare ne ma din gaskiya wakan akwai wazi sarkin taushin katsina ina ganin kamar haka ne ba lalle lalle sarkin taushin katsina so yana da kyau mu nemi wakan nan din akwai wa'azi cikin ta sosai yawa in kana cikin jin daɗi ka ji wakan nan malam sai ka abin nan kun san akwai hikima ciki ala inna min shi'ri to Allah ka samu dace to wa- mahjuran da wahidan dukan zakai lirabi hal hal mansub bil fatha shuhubul iktirab shine fa'il na ahata وهول الحشر أفزع, أفزع كل أمر إذا دعي ابن آدم للحساب وهول الحشر هول شيني فرجتي كاغا هول الحشر فرجتين قيامة أفزع كل أمر شيني مفي صورة وندكن الأمر kamar ka ce ne babu wani al'amari da ya fi firgici sai lokacin da aka tattara mutane ga baki da aka kora su shine hashiru din akwai albashu al'albasu wannan shurko albasu tashin da za a yi mutane daga cikin kaburbura sai kuma ne annushur ko alko kuma alhashiru shine kora mutane da za a yi zuwa ga filin hisabi fai zafin bisahira sai mutane su wayi gari a wata ƙasa faratar ba irin ta duniya ba duniyan cin an nanaɗe ta to a wannan filin ne za a yi mana hisabi allahumma hasibuna hisaban yasira wa haulil hashiri firgicin kiyama afzau kulli amri shine mafi tsoratarwa dukkan al'amari ba don koyi ba saboda mene idza du iya bunu adam lil hisabi duk lokacin da aka kira dan adam domin hisabi Allah kuma ne hisabi hisabi mai sauki to kenan yana son ya nuna maka alhashira nan yana nufin ranar kiyama hashiru daga hashara wahu shadar suleiman jinin duhumin jinni fahim yi zaune ko kora mutane da za a yi halittu ga baki daya zuwa filin hisabi shi ne alhashiru sannan kuma fawar bika lana shuran nahum washe ya tina sun malani hudurar nahum haula jihannama ya ya ma samu surutar hashiri ko to ina ina ina kalma a cikin ayi- a cikin suran هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر الله قسام داتي نعم وحول الحشر أفزع أفزع كل أمر تو كلمة أفزع اسم تفضيل ني kun gani Compa- comparison ne superlative form ne na abin larabci afza'u kullu amrin idza in ka gama li'irabin du'iya fi'il madin ibnu adam na ibul fa'il wa huwa mudaf adam mudaf ilayhi lil hisabi sai ka ce wa jumlatu du'iya ibnu adam lil hisabi fi mahalli jarri bi idafa idha ilayha za dai mu zo shi a cikin nahawu insha Allah ta'ala wa alfa na idafa madalla ka san mudafi ilayhi ai majrur ne daiman ko to jumlar da iza da haithu da iz duk jumlar da ta zo gaban su zaka ce wa jumlatu kaza fi mahalli jari bi iza bi idafati iz ko iza ko haithu ilaiha haka yake ne rabin zamu zo su insha Allah ibn malik na'am wa نعم وألفى كل صالحة أتاها وسيئة جناها في الكتاب وألفى مجسك سورة الهشيقة كلمة شان إنهم ألفوا وإذا قيل لكم تعالوا إلى ما أنزل الله قالوا بل ألفينا أبل من نتبع ما ألفينا عليه أي وجدنا alfa bi ma'ana wajada anan kun gane wa alfa ya sayyida haladal babi ai wa wajada sayyida haladal babi indal babi kenan wa alfa sannan kuma dan adam ya sami watan ba ma wai abin birgici ba ma in an kira mutum ka zo ka zo din hisabi wa alfa abin birgici shine lokacin da mutum wajada ya sami kullu salihatin dukkan aikin da ya aikata na alheri ataha gashi nan an zo da ita a cikin littafin watan dukkan ayyuka na gari gashi a cikin littafin yayi nafilola kaza yayi sallah kaza ana neman sadakan corona ya bada biliyan kaza Allah ran ma lokacin auren shi yayi ya bada gudunmuwa kaza sai ya samu duka shi na an lissafi shi a cikin littafi eh lokacin lockdown ya bada buhu biyar fi sabilillah ko buhu 30 fi sabilillah to zai sama lissafi a cikin littafi wasai atin da kuma dukkan mummunan ayyuka Allah gafarta mana yan uwa wallahi tallahi tsabagen dabara da tsabagen dabara da hikima da fasaha shine ka dama Allah mu nemi gafaran zunubanmu Allah ya taimake mu ya kankare mana zunubanmu tun anan ba sai an je lahira mu kanta a rubuce a cikin littafi ba mazo sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu yawan istighfari kullun yakan yi sau 33 ko 73 afwan ko kuma sau 100 to da ni da kai wani wuridi ne na fitan makaina kullun zan yi ma'ana wani adadi ne na lazumta makaina wanda zan iya yi kullun sai na yi abin mamaki ga mutum bai istighfari bai ma tuna ubangiji sai san da ya hade da wata mummunan wani mummunan hatsari a kwana abuja to wallahi lokacin ne ma zai dan zai tasbaha ma saboda kirkicewa da rudewa zai tasbaha a cikin mota yana ina ana tafiya astan da firilla astan da firilla yan uwa ba hikima bane wallahi mu yau ta sabai mu yau ta istighfari yana daga cikin azkaru sabai ko akwai istighfari sannan kuma ga wannan istighfari da manzo sallallahu alaihi wasallam ke yi a cikin yini to sai ka lamun tammakanka wani adadi daga cikin adadodin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ka samu yana yi kai ta yi kai ma kai ta yi kun bin jinna ko yan uwa yan uwa irin waɗannan lazunta irin waɗannan ibadoda wallahi shine mene shine wise ka zama wise ka zama sagacious amma duk wanda ya manta Allah subhanahu wataala to shikenan shi ma Allah sai manta da shi in ko Allah ya manta da kai to kai sai ka jibanci ji hidiman al'amuranka Allah shi kyauta Allah shi gafarta mana saboda haka mu lazunci annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yawaita subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilayka faratul majlis ko akai kuma subhanaka subhanaka rabbana yawa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli ga sayyidul istighfar Allah saka da alheri wanda in ka karanta kana da cikakken yaqini da abin take da kirshi insha Allah ta'ala ka mutu a cikin wannan yinin sai aljanna aljanna road eh ba shakka Allah ba da dada babu shakka wallahi ba shakka na'am na'am eh eh tamam tamam ga istighfari karken Allah saka da alheri karken kowace sallah saboda haka yanwa musulunci bai bar mana komai ba wallahi in kana son Allah ya jabanci komi naka Allah ya jabanci komi naka to wallahi ka koma kawai ka zama salihu kawai duk inda kake ko karatun boko kaje abin mamaki ta kai sai ga mutum gashi yoyi na karatun boko amma malam ya dauko necktie ya sa ya zamge wuya kwankwasan nan ya sa belt ya daure hizam ga wando ga yar shirt eh shi ala dole dan boko turancin ma ji ai ta bige bige malam to abu zai muka daga takama da shi ba shine turanci ba ya zo turancin ma kana mishi gyare-gyare Allah shi shauta na'am ina ne to mutum zai mutum dan adam ya sami kaman kenan abin firgitarwa shine lokacin da dan adam ya sami ya sami dukkan ayyuka afwan ataha ai fa'alaha fa'alaha shine ataha fa'alaha idan mutum ya samu dukkan ayyuka nagari ataha fa'alaha wace ya aikata ta wa sayyi'atin da kuma munana ya sami janaha da mene ya aikata fil kitabi a cikin lissafe a cikin littafi gashi ya rana kaza ga watan kaza ya aikata kaza rana ga watan kaza ga watan kaza ya aikata kaza mai kyau ko mara kyau duka sai an lissafe Allah ka yayi Allah ka yaje mana kurakuran mu ya Allah Allah gafarta mana kenan kenan sai mu lazanci istighfari yan uwa wastaghfiruhu wastaghfir ah na'am وقلت استغفروا ربكم واغفر لذنبك فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك to laqad ana tazawwudu to yan uwa in mun gane cewa duniyan za ta gare mun gane cewa za a kai mu cikin kaburbura mun gane cewa za a tashe mu za a kai mu filin hisabi to laqad ana tazawwudu wallahi lokacin gudun duniya yayi amma fa ina kalla idan fa mun fahimci haka ina kalla in in fahimna wa akhdhul hadhi kuma sannan wannan lokaci yayi da zamu riki alhazzu ay annasibu rabban mu na ibada wanda zamu nemi lahira da shi kun gane ko min baki shibabi a cikin ragowan kuruciya wato ma'ana idan dai har mun gane duniyar za ta kare za a tashe mu na tashi alki za mu mutu za a tashe mu na tashi alkiyama kuma kai mu zuwa ga hisabi ko za mu ga kuma duk abin da muka aikata mai kyau ko mara kyau lissafi a cikin littafi to ashe lokacin da za mu saki duniya mai mata saki bacci talaki talak bat saki uku kai saki biliyan ma in ana yi to wallahi lokaci yayi amma fa idan mun fahimci haka lokaci kuma yayi da za mu ribanci abinda hadisin bukhari ke karanta da mu cewa abun nan na magbun hadisin nemata ne ma'ana hunaka nemata ne akwai waɗansu nemoma guda biyu masu tsada ma'ana waɗanda ɗan adam bai fahimta cewa ni'ima ne ballantana ya kokari ya ci ribansu har sai daman sun kubuce sai mutum ya dawo yana tsallallami yana tafa hannu kamar wanda aka buga mashi wajen kasuwanci magabon ana sai da wannan birin kila naira hamsin shi ko wani da ya ji siya aka kurzan tafi da aka ce ai ma birin sai ka ɗora shi akan allo kaza kaza kaza sai aka sai mishi da shi dubu biyar aka kan buga mishi ko to haka wanda bai ribanci daman da ya sama ba shi ma zai dawo yana tsallallami da kaice kaico kaga an yi tashbihi kenan ko to Allah ka sa mu dace ko kuma isti'ara an aro kalmar magbun to Allah ka sa mu dace to saboda haka lokacin da ya kamata a ce mu saki duniya saki biliyan mu dawo mu ubangiji yayi amma fa idan mun fanci haka lokaci kuma yayi da damu dawo mu zawo mu ribanci kuruciyan mu na neman na bautan Allah neman ilimin addini da kuma bautan Allah ƴan wa wallahi Allah ya mu daga mu dakatar ku duba Allah ta muke duk cikin azumin nan duk mun yi karatun mu akwai wani aboki na dake Kaduna ana ce mishi Abu Yazid wallahi in yana baka labarin yanda aka takura su malam abin sai kai bakin ciki sai kai tayas bakin ciki wallahi sai ji kaman ya filfilo ya zo nan ina mishi bayanin ga wanda yake yana cikin group na WhatsApp in ya samu karatu sai yake kikance sai sai ji kaman ya filfilo ya zo nan to dama ce ta samu Allah ya samu kan ibance ta na yi bayani akwai waɗanda cikin lockdown ɗin na suka haɗa haɗin alkurani to yan uwa ni da ni ni ba ni kai ba akwai wani jadawali bayan Allah da zai fito mana da shi gashi in kana son kai haɗin alkurani cikin aya ɗaya ne ga adadin kwanakin shekarun da za ka yi da da watanni insha Allah zan fito da shi gobe wallahi malam idan ka gani za ka gane cewa kai wani wallahi sai ka ce wallahi mun yi hasara ga haddin alkurani in rubuyi za ka yi hadda fa na shekara hudu ba da yan watanni duka an tsara wallahi goma nan duka shi na shekara hudu shekara hudu nike son ce da yan watanni duka an tsara to kai yanzu ku dubi kun gani tsari irin na boko bai ba mu dama mu ribanci kuruciyarmu domin kaje kayi shekara hudu she- su primary shekara hudu secondary shekara hudu jami'a wanda ya tafi a, afwan shekara shida primary shekara shida secondary shekara hudu ko shekara biyar ko shekara shida jami'a to ina masu NCE shekara shida to wanda ma ya gama NCE ne kai tsaye zai tafi biyar wani sai ya kara bata wasu shekaru biyar to ku duba ba duk rayuwar fita daga ta tafi ka je ka bautan ƙasa in kuma Allah ya sa akwai Allah ya sa da dama ko ka fita da zan mai kyau mai gidan ya ce a ai ba za ka tsaya ba tafi masters tafi masters to in ka je masters da zai kai shekara uku ɗan uwa rayuwar ba ta tafi ba to shi yasa ko za ka yi bokon kai boko ne intacciya ma'ana kai bokon ne a matsayin za ka nemo wani makami na ilimi wanda za ka zo ka ma addinin musulunci da musulmi aiki don Allah to in Allah ya dauki ranka shikenan to yan uwa boko in ka biye mu boko rayuwanka za ta tafi ne a banza kai baka ribanci komai ba to duk kudin ma da za a sama da bokon bayan ce karkai boko bane a ni ma kaina ina boko in an ji za ka yi bokon ka yi shi ne ala basiratin ma'ana kana yi kana tuna addininka kana yi yanda addinin ka yace yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce maka abun da ya dace kai amfani da shi abun da bai dace ba ka bar shi shikenan ka biyo mutumin can na hadisin banu isra'ila da ya kasance da ya kashe mutane 99 ya kashe kuma na 100 amma karke kuma gashi cikin gidan aljanna Allah ya dume ne ya dubi ikhlasi nasa da hadafi to kai ma kenan in kai boko da ikhlasi da hadafi sai Allah ya dauki ranka kana ganin Allah cikin rahmarsa zai barka ka nan to Allah ka samu dace Allah kai mana jagora sai harbin ta'i ko haka ne ana mai mai mudari'in ana na ana ya inu ko da kalmar da cikin suratul hadid a'a alam ya'ni ana ya'ni kenan ya'ni ba an yi zama ba to alam ya'ni alladhina amanu wai shin har yanzu lokaci bai yi ba ga wanda suka yi imani to zuwa dai karshen aya dai to ita ce dan malam ya kama mana kun san na daga cikin abin da waɗannan suke sukan yi kokari ne su zauna sai su dubi kalmomin da suka zo cikin alkur'ani da hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam sai su rinka lalubo su ma suna kokarin koyan larabcin suna kokarin koyan samin ko kuma ribantar da kansu mufradat larabci mun fahimci wannan ko okay mun fahimci wannan ko to Allah ka samu dace haka shi bai mace ko ba yi ok so to an man to an fi amanillah Allah ka samu dace na'am sai menene ne malamai in akalna kalmar aklu tana da ma'anar mene zuci kwakwalwa kuma takan zo da ma'anar alfahamu wa akhdhu alhazzi alhazz innahu ladhu hazzin azim ko annasibu rabuwa bi ma'ana to takan zo da ma'anar a nan wa akhdhul hadhi min baki shababi na mana ishara ne zuwa ga wannan hadisi ne matani bagmuni fi makasirin nasi duk daman da ka sama ka samu dama na kuruciya da lafiya yi kokari ka ribanta tun kafin rashin kuruciyar da daman ta zo wanda ya kai wanda ya dauki shekara 30 yana boko dan Allah yaushe ne kuma zai samu zai zai zai samu daman koma ya nemi ilimin addini da sauransu shi yasa yaudanin kai ne ko kuma bai kamata ka ce wai kai sai ka gama digiri sannan zaka da ka nemi ilimin addini a ba haka bane abin mamaki wani ma sai ya dauko alkur'anin sa ya kawo masallaci da Allah da a samu wani mai karanta shi saboda ya kuma boko harbu harbu ta'i fa uquba kulli shay'in nahnu fihi min aljam'il kafif ila ash-shatati wama husnahu min hillin wa hirmin wa fil banina wa fil banati wa fi man lam nu'ahilhu li falasin haka ne ko no ai hilhu bi falasin wa qimati habatin qabla al mamati wa tansana al ahibbatu ba'da ashrin wa qad sirna idhaman baliyati ka'anna lam nu'ashirhum bi wuddin wa lam yaku fihim khillin muwati Allah ka samu dace sai yana tana malami na kawai malam Allah ji ganshi to yanzu gashi mutum ya samu duniyan ya samu dukiyan ya samu kaza ya samu kaza ya samu kaza to me karkenta karewa shine malam sai ya ce fa uku ba kulli shay'in nahnu fihi fa uquba kalmar uquba ma'ana akhiru kulli shay'in karken komai fa uquba kaga karken kulli shay'in dukkan abubuwa na hannu fihi wanda mu muke cikinsa na wadata min aljam'i na tattara na tara dukiya alkasifi dukiyar ma mai kauri alkasifi ma'ana alkasir to wallahi karken shi ila shata ta shi kuma ne daidaici sosai kuwa za mu ji abin da ya hujjin su mai sa ce zai kuma ya daidaici daidaici fa uku ba na hannu na hannu kulli shi uku ba shine karken abu suratul ra'd tilka ukubal ladina kafaru wa ukubal afwan afwan tilka ukubal ladina taqaw wa ukubal kafirina annar ko da kalmar nan so biyu na'am fa ukuba kulli shay'in karken kowane abu na hanufi wanda muke cikin samilin jami'i na tattara dukiya alkafifi mai yawa ila shatati wallahi zai daidaice ashatati shine mutafarrid daidaicewa abin da ke daidai daidai suratu quraishin suratu quraishin ila fihim rihlatash shita'i was-sayf aha a okay ba ba ba quraishin ba ko yawma yawma idhin yasduru nasu ashtatan li yuraw amalahum to ashtatan ararrabe mutafarriqin adalbi daidai daidai daidai daidai laisa alaikum jinahun surutun nur an takulu jami'an au ashtata Allah ka samu dace mun fahimci wannan ko to na halu din nan fi mubtada ne fihi sai zanto khabar to dai a takeice yana son ya nuna maka duk abin da muke tare da shi muka tattara na dukiya za a rarraba shi ga mutane ina hu ina hujjan haka ko kuma karin taukidin haka wa ma husnahu sannan abinda muka tattara shi daga haza yahuzu hauzan ai jama'anahu yakan kuma zo da ma'anan malaka yakan zo da ma'anan hasala yakan zo da ma'anan saka akan ce saka hazal ma'a ay hazal dabbata ila al-hawd ai bi ma'ana saka dabbata yakan zo da wannan ma'anan to amma ma'anar sa nan shine jama'a wa ma uznahu sannan kuma dukkan abinda muka tattara shi ma din na musuliyya ce kar ku manta kuma wajen malaman usul fiqh ma na daga cikin al-alfazul umum ko alfazul umum ko to ma husnahu da abinda muka tattara shi min hillin na daga halas wa hirmin da haram yo zau za a fara raba shi ne filbani ne ga ƴaƴan mata maza wa filbanati da kuma ƴaƴan mata za a raba gado to in ma ka karyata ka ce ba rabon gado ga ayoyi nan Allah yana cewa menene yusikum Allah fi auladikum lizakari mithlu hadhal unthayayn nan ma an ko ba ko ba ci gaba an gama in mur'un halaka laysa lahu waladun walahu ukhtun ka gani gashi to ya isa gane cewa akwai gado Allah mun gode maka Allah da kanshi ya raba gado ba wani abu na gado wanda zaka ce Allah bai raba shi ba in ta raka khairan wasiya khairan bi ma'ana malan malan kenan malan to Allah ka samu dace wama huzna wa abdu abinda muka tattara shi min hillin na daga halas kalmar hillu kan zo da ma'anan halas wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum kalmar hillun kuma ta kan zo da ma'anan muqim mazaunin gari mazaunin guri wa anta hillun bi hadha albaladi kalmar hillun kuma takan zo da ma'anar wanda ya yi ihlali ma'ana ya je zai aikin hajji da umra ko ya fara gabatar da umra sai ya da sai da kanan kuma sai ya cire kayan aikin hajji ya koma ya sa ɗin kayan gida da sauran sai ya ci gaba da mu'amalar shi kamar kowa da kanan yana jiran goma ga wata ne ko koyaushe ne sa'an nan kuma ya ci gaba da aikin hajji takwas ga wata ko ba da na ci gaba da aikin hajji to shi wannan ana ce mishi hillun kun gane ga fi'ilin nan wa idza halaltum fasdadu cikin suratul maida wa idza halaltum fasdadu dan uwa fa dole ne fa da sisa ce a ce wai ba ruwanka da alqur'ani da hadisi wajen koyon luga wallahi sai ga alakanta kanka da alqur'ani sannan ne zaka ribancin luga Allah ya sa mu dace harami ko kuma gurin da aka halasta kai wani abu shi ma hillun ne kun gane hadal makan hillun lana lissalati shi ma halas ne to Allah ka samu dace so hi- hillun dai kan zo da ma'anona da yawa amma nan hillun yana da ma'anan halal ma hukumu ma hukumu akli farid sai ka ce huwa hillun ko baka ce huwa halalun ba huwa hillun wa ta'amul ladina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lakum suratul maida to ma husnahu da abinda muka tattara shi na dukiya min hillin nadaka halas wa hirmin da haram luga ce ta haramun kira'an eh, hamza da kisa'i wa hirmun ala qaryatin ahlaknaha hirmun haka suke karantawa to yuwazzau za a raba ay yufarraqu yuwazzau bi ma'ana yufarra'u ah, yu- yu- yu- yu- yufarraqu za a rarraba duk abin da muka tattara na halas da haram fil banin ga yaya maza albanin jami'in menene ibnu albanati fa jami'in binti za a raba shi ga yayan maza da mata kenan ashe duk abin da muka tara za a raba shi ga magada saboda haka mai kenan ya waje ba mu yi kokari mu ga mun tara halas domin in idan muka bar mutum ya bar haram to fa kamashin nan yana na akan shi fa ma'ana eh, shine account account za shine account abin nan you'll be accounted for mene haramcin wannan abu shine abin tambaya amma su wanda za su ci ba halal za su ci abin Allah shi kyauta eh eh mana sosai wagu zai bil haram kuma Allah shi kyauta alaikum salamtullah zai iya daukan wallet ko mhm wal walidatu yurdina auladahun auladahun halin kamilain fa ai walidatu Allah ya ce ka gane sai ba da ai auladihin na anan hakimi suna duk abin da mata
to a to dan sa ya zaban da zaka ce mishi ko ya kawo maka hujja yanzu ba gashi muna ganin jami'i da mufridi da sauransu ba har sai mu ce ina ne hujja sai a kawo alkur'ani da hadisi to abin da za a yi shi kenan ko an gama ka gane in ba shi da hujja to maganin shi akwai rauni in an ce auladihin ai akan yi jami'i ko kuma aka abu abin da aka ce mishi min babi taglib min babi at-taglib za a yi isti'malin lafazi na muzakkar mata ma sun shiga ciki ka duba na'am kace madalla ya ayyuhal ladina amanu maza da mata duk sun shiga ciki azami babu taglib aidan ka gani wa auladukum fitna kaga aulada nan ya ya, ya shafa da matan ma min babu taglib to Allah ka samu dace akwai bil tattafai mun san mun da aka rubuta akan babu taglib din nan to Allah ka samu dace shi ma yana daga cikin bufuwa abin nan fawa abin nan fawaid na luga to ina ne malamai wafi man nan nu'ahilhu kai dukiyan nan ma za a raba ta a ba waɗanda ma nan nu'ahilhu ba mu haɗa iyali da shi ba ko kuma ba mu canji ba watan bai cancanci ya zama ɗaya daga cikin family ɗinmu ba ai Allah ya ce wa idza hadal qisma ta ulul qurba eh mana ka zo wucewa ne ka gane rabon gado sai ka ka tsaya Allahu akbar yanzu wani ya samu mota kaza wancan ya samu kaza wancan ya samu kaza to sai aka kun tattaru to aka dan samu wani abu ka dan yaba ku ce to da Allah ga wannan ku yi hakuri ku ku ka tattara ta kankanun ku to kaga wannan ai ba family ne gure bane ko to fasarin zai iya shiga da kuma wanda ba ku haɗa ma iyali da shi ba still zai iya shiga kamar lafazin ahalun cancanta ahalun hariyun khaliqun jadirun ko eh duka suna nuna cancanta ne na'am na'am na'am wa qimati wa fi man lam yu'alihi haka nan za a rabu dukiyar nan ga wanda ba mu cancantar da shi ya zama cikin family dinmu ba lifalasin za a raba dukiyar nan a da lifalasin za a ba za a jin danganta mushi falasin kaman kwandala ko kwabo ko makamancin wannan za a ba shi wa qimati habbatin da kuma kima na mene kima na kwayan hatsi qabl mamati kafin mutuwa watan da wanda ma dai wanda wani daidai abu na na gwargwadon abin hatsi baka taba bashi ba saboda ba shi cikin family ɗinka idan ka mutu z- zai iya yiwa kila ya samu wani abu a cikin wannan kudin so nan yana son ya kawo mana zai nuna mana dukiyar da muka tara ta ta halarce ko ta haram to in mun mutu fa karke za a kwashe dukiyar gaba ke daidai a watsa a raba ta ga magada hadda hadda waɗanda ma baka taɓa cin nan ba shi komai ba ko kuma baka- bai cancanci ya zama cikin family ɗinku ba shi ma za a ba shi wannan dukiya na'am ga ai gashi nan ma za mu zo yanzu insha Allah ta'ala Allah ka sa mu dace sosai ku da mu zo insha Allah watan sanil ahibatu sannan masoya za su manta da mu ba da ashirin bayan kwanaki goma kamar tanwini iwad ne nan ba da ashirin min al-ayyami wannan fastashidu arba'atan minku ai arba'atan min ar-rijali tanwini iwad wa qad sirna alhanin mun zama izaman baliyatin rididdigaggun kasusuwa izam jam'i ne na azmu kashi akan akan jam'anta shi duk kuma da a'zum af'ul a'zum shi ma jam'i ne na kashi anan yana son ya nuna maka komin kusancinka da mutanenka da sauransu ana kwana goma shikenan za su manta da kai za kuma shiga harkar rabon gado ne kawai malam dama wani sun tun mutum na rai sun kosa har ma ka ji mutum wani na cewa duk wanda ya kawo mishi rahoton rasuwan baban shi shi zai yayi alkawari zai bashi mota kaza akwai su sosai kwa ko giwa ta mutu mu ci nama Ana kashe na gaba na ba su samu.
eh ana kashe na gaba na ba su samu
Ana kashe na gaba.
A- ana kashe na gaba ok ana kashe na gaba na ba su sama da an kusa ne a yi gado ka gani domin gode ma Allah da duk wanda yake man katala mawrusahu la yuraf duk wanda ya kashe wanda zai gada ba za a bashi komai ba menene baitin na Sheikh Nasir Sidi na'am eh eh wa yamna'u shakhsa min al-mirathi a rahabiyya ce rahabiyya ke rahabiyya ce rabiya ce wajen nan to sai an tuno baitu to Allah ka samu dace na kace eh rahabiya ce wajen nan rahabiya ce na gado manista eh kaidan kenan manista ajal shay'an qabla awanihi o kibibi zamanihi kaidar kenan jamil jiddan jazakumullahu khairan na'am watan sanil ahibatu masoya jam'in habib habib ahibba kun gane ko ba da ashirin lafazin ashiru idan ba a zo da ta guje ba to galibi akan daura shi ne in aka zo da ta'un sai a ce asharata kun gane wa kad sirna hakika mun zama sirna bi ma'ana kunna idaman baliyatin ga baliyat diddiga ko na'am menene ayace wace ce ayacin cikin suratu yasin wadharaba lana mathalan wani sai kaka a qala man yuhil idama wa hiya ramim to ramim bi ma'ana baliyat na'am ka alla namnu ashirhum za su manta da mu ka anna kai ka ce mu lamnu ashirhum kaman ba mu taba yin mu'amala da su ba bi wuddin da wata soyayya walam yaku fihi mukhillun sannan walam yaku khillun muwatin babu wani aboki khalil shine khillun babu wani aboki muwatin watan wanda aka ainihin muwafaka da shi ko aka yi mu'amala da shi fihim cikin su haka yan uwa za su manta kadan ne za a yi ta tuna da kai yan uwa wallahi tallahi babu yanda za a yi kai kai- kai- kai ilimi ka bada ilimin nan kuma in Allah ya manta da kai ga malaman mu nan kai ka ce suna raye in aka sa karatun malam wani sai ka ce sai ka ce kai kaman yana raye saboda abin da ya nasiha akai kowa zai kai ya dace da abin da ke faruwa yake faruwa a wannan lokaci din mun fahimci wannan ko to mu'ashara shine mu'amala me masdarin sa ishuru ishurun nisa ishuru ishratun nisa wa ashiruhunna bil ma'ruf jazakumullahu khairan mu'ashir ko ashir shine miji miji wuddin shine soyayya mahabba kenan ko khillun suna ne wanda ke nuna menene wanda ke nuna aboki na kud da kud ai as-sadiqul muftas ke bata ci aboki namiji khillun ne mace ma khillun ne zainabu khillun ibrahim khillun shi ya sauyi fihil mazakalin mu'annas akwai bali tafi da aka rubuta kan wannan kawai ma ya sauyi fihil mazakalin mu'annas sai ka sa pdf za a turo maka su zasu nan tafi rasa yadda aka rubuta Allah ka samu dace hmm? al'akhillahu jamil ga jami'in nan al'akhillahu yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqun na'am mu'atil muwafiq wanda aka yi dace da shi wajen mu'amala kaman kasuwanci kaman mu'amala ta aure kaman mu'amala mu'amala ladi to za a wayi gari an manta da mutum oh kaman wani ba shine gani na ba oh kaman wani inda mutum zai dawo ya ce oh ya ya ce ya ga yanda ya ga yanda aka manta da shi sai kaman wani ba ni ne nije neman mishi aure ba amma yanzu ga sha manta da ni har ma cin digiri na ki wajen karatu har bursa'i a harfa da muka yanzu uku na nawa ne eh nawa ne ai shi yasa ni ce a zo da fensir to bari mu dauki wannan sai mu sai mu dakata sai a zo da fensir a rika bi Allah ji kamar albani in ba baka da fensir ba za ka shiga ba ko ba ka ba mu to mu da mu wannan din ko ko dakata na'am ah mai uzuri masu uzuri ne ai harfu ta'i ne ma malam muka tsaya a zami harfu sa'i ai yanzu muka shiga karatun wannan wancan laifi mukaddima ce ai wancan mukaddima ce wannan ya harfin alifun sai ba'un sai ta'un ko sauran sa'un gobin Allah kai musulmi shiga jimun kai dai ka zanto da fensir ɗinka da abin da kai ba za ka iya rike shi ba kai jotin ka rubuta lamba a gefe sai ka rubuta bayanan لمن أيها المغرور تحوي من الوفر الموفر والأساس ستمضي غير, غير محمود وحيدا ويخلو بال إرسك بالتراث ويخذلك الوصي بلا وفاء ولا إصلاح أمر ذي التياث وقد وكرت وزرا, وزرا مرجحنا يسد عليك سبل الانبئاث فما لك تم فما لك غير تقوى الله حرز ولا وزر وما لك من غياث to malam yake cewa a gurguje liman ya ayyuhal magruru ya ayyuhal magruru ism maf'ul ne na garra garra haula idinum ko garra na'am al ya ayyuhal ya ayyuhal magruru ya kai wannan wanda aka ruda ism maf'ul ko liman tahawi wai da Allah dan wa kake tara ma wannan dukiyar kaga mutum ya sata a gwamnatin ya sata ya sata kuma ya zuba ta cikin kasuwanci gashi kuma yana karuwa gashi malam duke shine da shaguna a Najeriya shine da shago a Dubai shine da shago a America shine da shago a Ingila Uganda ma ya bude yayi shago wai duk Allah ya nazar ta bude wannan duke kaga mai tara dukiya da yawa irin wannan ya zama almagrur maimakon ya rinka ɗiba yana ciyar da ita fi sabilillahi ka gani ko da Allah ka samu dace to kai ya wannan wanda aka rudar da shi liman tahwi dan wane ne kake tara wannan dukiyar min alwafri dan wane ne kake wannan taro kake tara min din nan za'ida ce kawai liman tahwi alwafra almuwaffar me yasa kake tara alwafra dukiya mai yawa almuwaffar abin yawaitawa ka tara ka tara ka tara kuma kana dada haɓaka ta gani hai Allah ka samu dace wallahi dan adam ba abin da zai cika dan adam annabi sallallahu alaihi wasallam yayi gaskiya ba abin da zai cika cikin dan adam sai mene sai turbaya sai turbaya ya ayyuhal magrur ya kai wannan da- wanda aka ruda liman tahwi wai dan Allah dan wane ne kake tara almuwaffar alwafra wannan dukiyar mai yawa almuwaffar abin yawaitawa almalu almalu kafir shine alwafru wal asafi da kuma karkace kayayyaki na gida furniture ga kujera ga tebur ga tv ga bookcase ga wa- wardrobe irin na mata ko ga dining table to har ma wai sai a zo na to gashi shi ma sannan kuma sai ga ana yin ana siyan waɗansu abubuwa da duka dai wai a sa wai a sa daki zama yayi ado to dan Allah din waye kake tattara wannan kai da zaka tafi ka fasu sosai akwai wani wanda waɗansu waɗanda suke idan ba suka yi gini masu masu hali ne suna cikin gini ko sun gama ginin ko ba su gama ba da za su je kasashen waje su ga wani gida ya ci uban wanda suke yi to suna dawo sai su dubi wani bangare na gidan sai su rushe su sake sabon wani gini irin wancan akwai su mota kullum in yamma ya mallaki mota wata tana fitowa latest shikenan yanzu ba ma a yayin en- en- end of discussion ba a yayin kaza ba a yayin to kwanaki ake ba labarin akwai waɗanda jinsu wannan da riga da sauransu yau ana cewa ga sabon jins ya fito daga wani kamfani a ingila ko amerika wallah za su za su hau jirgi su je su siyo su da su don su je kasashen turai yadda ka san kai ne ka ha- ka- ka kama hanya ka tafi sabon gari ka je ka dawo a ƙasa akwai abin da zai tare ka babu abin da zai taɓa tare ka ko ba ka bane ba wana ma'ana ba za ka taɓa samun wani impediment wani wani abin da zai hana ka ko ya tare maka hanya ba ko makamancin wannan ma'ana duk wanda ya kama hanya zuwa sabon gari ai kai tsaye kawai ya tafi kawai ba tare da matsala ba to su ma haka suke zuwa kasashen turawa su je su siyo duk abin da za su siyo to Allah shi kyauta yan uwa muna zuhudi ne fa to kalmar almagruru daga algarru ne rudarwa almagruru isim maf'ul hawa ya hawi jama'a ya jama'u dofur almalul kafir almuwaffar isim maf'ul ne na abin da aka yawaita shi to me isim fa'il alwafiru da kuma bahari na waka ko ستمضي غير محمود وحيدا ويخلو بعل إرسك بالتراب بالتراث ستمضي aba dan uwa duk da abin da ke tara goma menene satamdi zaka tafi ka bar shi can kuma yau zo fil banina wa fil banati go gairi mahmudin ko dai ka tafi gairi mahmudin ba abin yabo ba wahidan kai kadai ba wanda zai zai raka ka to inda za a yi tafiya ba ɗan rago a shi ko tafiyan nan abin kyama ce na'am kaga mafhumul mukhalafa na nuna cewa kenan wanda ya aiki da shi fi sabilillah yayi aiki da dukiyar fi sabilillah bayan bauta Allah da sauransu kenan shi shi shi sayan bi mahmudan kenan mahmudan duk da mahaj- duk da wahidan ne amma zai tafi mahmudan mun bincin nan ko wa yakhlu balu irsika wa balu irsika mijin matanka watan mijin da wanda zai auri matanka bayan ka mutu ya kalu shine zai kebance da ita bitorasi da mene da gado kai ka sai mata gado kai ka sai mata kwanuka kai ka sai mata ɗaki gidan ma kai ka gina da sauransu sai a waye gari kuma shikenan gashi Ina ma ta samu kuɗinka wurin gado.
a a za ta sama mana za ta sama mana da an shi kan shi gidan ma dole ya zama gargarshin gado a yi to duk da kuma ana tafiya bayan yan watanni ko shekara shi kenan kuma Allah ya sa malam bilal lafiya shi kenan sai a daura ka tura koi gina ma tafiya sadaki ya labarin lada a ba imani bane malam to za ta raba kanta da shawa a to ai matan da ta auri maza biyu ko fiye da haka abinda nasu ya tabbatar shine ran tashin alkiyama za a bata zabi za a bata zabi ta zabo wanda za ta abinda wannan shine mafi karfi insha Allah ta'ala yaya kina son ki zauna da Alhaji wani ne a cikin gidan aljanna to Allah ka samu na iya sa'a duniya da lahira Allah kyauta da karkin mu gaba gida yan uwa sunna ce ta ubangiji mutuwan nan dole sai an tafi dukiyan dole sai an batta ba wani la mafarra kai dai kawai mu bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa in tuti'uhu tahtadu haka Allah ce mana to kal labazin ba'alu satamdi shine tafiya wato ma sai kaga sai aka kawo kalmar mudi tafiya ba wai tafiya irin na fa kasa ba na na kafa ba a nan da nan zaka shude kamar yadda zamani ke shudewa zaka wuce ga baki da gaira mahmudin gairu tana da ma'anar tana dauke da dan nafi tare da ita banda kun gane wahidan hal ne wa yakhlu da khala yakhlu ke bantuwa kaga motal ne ko masdani shine al khala'u ba'alu shine miji ko mata ma ba'alu ne watan yasawi fihi al-muzakkar muannath wani lokaci kuma akan bambance ai zamu iya gane ana amfani da lafazin ba'alu ga mace a ga namiji ina ne cikin suratul hud wa hadha ba'li shaykha kaga ta yi ishara zuwa ga annabi annabi wane annabi ibrahim na wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw iraba kaga shi to za a yi amfani da shi ga miji haka nan kuma za a yi amfani da shi ga wanda ya mallaki abu mata ma ita ma ba'alu ne tsirrai ma akan ce ba'alu ƙasa wacce take da ni'ima ne in ba na mata ba ita ma ba ana ce mata ba'alu jam'in ba'alu shine bi'al ko bu'ul ko bu'ulatu bi'al bu'ul bu'ulatu wa bu'ulatuhunna mun ji ko mazajin su kenan ko yawwa ta alhamdulillah kaga magajin min cikin sauki wa yakhdhuluka alwasiyu to in ba dace ba alwasiyu wanda kai mishi wasiyi wanda ka bashi wasiya da Allah dukiyanka idan yara sun taso a raba musu fa in anastum inin abinda Allah ke cewa fa in anastum minhum murshidan fadfa'u ilaihim amwalahum to alwasiyu wa yakhluqu alwasiyu wanda akai mishi wasiya sai ya kunyatar da kai ma'ana ya danna dukiyan ya cinye Allah ka kare mu bila wafa'in ba tare da ya cika alƙawari ba wala islahi amrin ba tare kuma da inganta al'amuran ba ma'ana kun san dukiyan magada ba a barinta haka nan dole sai ai kasuwanci da ita domin menene saboda zakka za ta iya cinyewa ko to shi kenan ba tare da kokarin ya juya musu kudin ba don a samu riba dukiyar tabaku ba wala islahi amrin zil tiyasi haka ne ko ba tare da kokarin gyara wani al'amari ai zil fasadi iltiyas shine alfasad ma'abucin lalacewa ba tare da kokarin gyaran dukiyan ba kada zakata cinye su ko kuma motocin gasu nan ƙura ya shiga kai hatta motsin motar mata yawon duk sun ji a cikin turbaya kawai sai dai bodi ɗin motar kake gani a sama kawai to yanzu irin watannan motar an fito da ita wil ɗinta ya kake gani bana ɗinta da sauransu a bamfa nata da sauransu ya kake gani duk za su lalace su yi tsatsa karke za a buƙaci a cire su a je a siyar don a samu wani to abin da yake son ya nuna mana shine ba shi halasta ka ce dai ka yi tarin dukiyan da ta fi ƙarfinka to in ka tara ma wane ne kake tara ma abinda a ƙarke za ka tafi ne ka bar wannan dukiyan wanda zai gaji wanda zai auri matarka shi ne zai shi zai zo ya zauna ya ci har ma ya ci arzikin gadon da kai ka siya shi ne zai dinga kwanta yana hutawa sannan kofuna da kwanuka abinci ko wanda ka suwa dubai shi ne kuma za a rika zuba mishi abinci har ma in yara ta sun taba da rinka fata ku yi jama kun kun ba ku da kunya ne na baban ku ne Allah saka dalili wa kad waqarta wizran alhanin waqarta ka dauko wizran nauyi na zunubai murjahin nan wanda ya rinjaye ka yafi karfinka ma'ana kai ta aikata aiki na zunubai da sauransu yasuddu alayka subul limbi akhi wanda shine zai toshe maka subula jam'in sabil hanyoyin zabura ka miƙe a cikin kabarinka mutum ya aikata zunubai da yawa ya aikata zunubai da yawa ya sa jikin shi ya nauyi in an ce akan siffanta zunubi da fiklu wata abu mai nauyi jami'in shi afkal ko wala yahmiluna afkalahum wa wala yahmiluna afkalahum wa afkalan ma afkalihim suratul uh, ankabut to Allah ka sa mu dace to ta yaya za a yi a ce gashi ka tara dukiyar da tafi karfinka alhanin za a raba wannan dukiyan magajin ah, wanda zai auri matarka shi zai gaje wani abu na arzikin sannan kai kuma gashi ka aikata zunubai shine wakarta wakarta ka dauko zunubai wuzran ka ɗauko zunubai masu wuzri shi ne abin nan waƙarta hammalta bi ma'ana nan hammalta ka ɗauko zunubai masu yawa murjakin nan waɗanda suka rinjaye ka waɗanda ya suddu da ka sadde suddu sududan wasa dadan ko gashin sun toshe maka subula limbi afi kafa ta farko ka hanyoyin da za ka iya ba za ka iya kuma sai ba za ka iya ba cikin kabarin cikin kabarinka ba za a yi ta azabtar da mutum da makamcin wannan Allah shi kare mu to fa ma laka gaira taka wallahi yanzun sai ya dawo ce ina maka to abinda zaka bi ka guji irin wannan zunubi da makamcin wannan da Allah da azaba fa ma laka hirsun gaira taka wallahi fa ma laka wallahi ka sani ba ka da wani hirzun mafaka hirzun tsarewa gudun da zai tsare kuma na gudun da zaka shiga ka fake da ka azaban Allah gairi taka wallahi face bin ba face tsoron Allah ma'ana face aikata abubuwan da za su gada maka da tsoron Allah idan ka aikata abin da za su gada maka da tsoron Allah bisa ga karantarwar manzon Allah kuma shi yasa yan uwa akwai hatsari sallallahu alaihi wa sallam akwai hatsari yaudara ce da ha'inci wani ya kirkiro maka wani wuridi ko tasbihi ko azkar wayar ce wai in za kwanta ka rinka yi Allah shi shauta yanzu da can za ga ana yawo da ɗan kura-kura ana sayar da littattafai hada wani tafi wa shi izamatul abdu ja'a humun karin wani kirifi kabirhi baya ka udanihi wai tsalanihi wallahi littafan nan ma'an zalla biyu sun nisu ɗan bata ne a cikin littafin da gaskiya na? dinnin dimna masu wazin turmi ne molanka ne da molanka aka wani littafin wallahi mu jefar da wannan littafin ka dawo hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam shiga cikin bukhari muslim ga ma al-kaba'ir ka sami takariji ya ishe ka to Allah ka samu dace fa malaka hirzun baka da wata mafaka da zaka je ka fake zai baka dama ka samu tsira na Allah subhanahu wataala gari ta wallahi banda tsoron Allah wala wizrun wala wazarun kalla shi ma dai babu mafaka malja babu wata mafaka da zaka kafaku ka guje zaban Allah wa malaka min giyafin babu kuma mai agaji giyaf shine ismu fa'il ne na algafi algafi to ba su cewa gafi sai su giyaf me mene me ceto in tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum hayatul igafa ko yawwa to akwai kalman kuma wa in yastagithu bima'in wa in yastagithu yugathu bima'in inna lillahi inna ilaihi wa inna ilaihi raji'un yan wuta idan suka nemi agaji da taimako da Allah ya musu dauki da ruwan sha ko kuma makamancin wannan yugathu bima'in sai a ba su agaji a agazanta musu da wani irin nau'in ruwa kalmuhuli kaman ruwa wanda yake tafasashe wanda yake tsala fatan fuska ruwan da yake idan an kwankwada an sha nama za ta gargaje fata ta lalace ta rugurguje sai kashi yusabbu yusharu bihi ma fi butunihim wal julud yusabbu min fawqi ismi al hamim yusharu bihi ma fi butunihim wal julud dan wuta kenan in kuma abinci ne suka nemi agaji azalikul azali khairun am shajaratul zakum inna ja'alnaha fitnatan innaha fitnaha shajaratun takhruju fi asli jahim tunda ka can tushen wutan jahannama ita take tsirowa daluha bakinta ka annahu ruusu shayatin kaman kawunin shaydami malamai suka ce babu tashbihi da ya wuce wannan tashbihin a to kai ko duk tashbihin da za a shabbanta maka da mushabba da mushabbabi kana gani ai ba ai ba ai ba babu kai sai wanda za a siffanta maka shi da abin da baka ganin shi kwata-kwata to yanzu kawai wani ya kalli wani ya kalli diddigin wani ya ce diddigin wane yayi kama da diddigin sauran aljanu ba ba shi aiki ba yanzu ka tuna yanzu kai dai an baka aiki sai ka hararo ya aljanu suke sannan kuma ya sauran nasu yake sannan kuma harka shiga didiya to shi yasa wannan tashbih ya zanto aura'ut tashbih tashbihat insha Allah zamu zo balaga insha Allah Allah ka samu dace babu babu wata bishiya da za ta tsoro a cikin wutan jahannama sai dai ita za- abin nan zako babu a babu kwata kwata Allah shi kyauta Allah ka samu dace to wirzun da wazurun duka dai mafaka ne gurin da zaka je ka ka ka ainihin samu mafaka ko to Allah ka samu dace Allah shi mana jagora abinda Allah ya ba mu iko mu karanta muka yi daidai Allah shi ba mu ladin sa wanda ne kuskure Allah ya fafta da mu kuskure ne ba mu kan yara subhanak ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk